الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دهود بوتر ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya dubu biyu da ashirin ba miladiya mun tsaya da shekara darasi na tamanin da biyu shafi na ɗari da sittin za kuma mu tashi darasi na tamanin da uku a cikin kitabul jana'iz babu fadlus salati ala al-janaza wa tibaiha babin da yake magana akan falala wato fadlus salati ala al-janaza falala yin sallah akan gawa wa tibaiha da kuma rakata to shi zamu tashi a cikin kitabul jana'iz kusan babi na goma kenan a cikin hadisi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya malaiki babu fadlin salati ala jinaza babun da yake magana akan falalan yin sallah akan gawa wattiba'uha da kuma rakata hadisi na 551 an abi hurairah radiyallahu anhu qal an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya ce man shahidar janazata duk wanda ya halarci jana'iza hatta yusalla alaiha har aka sallace ta walahu qiratun yana da yankin lada na qirat ko kuma yana da wani yanki na lada wa man shahida hatta ko man shahida hatta tunfan wanda ya halarci gawar har aka binne ta bayan an mata sallah sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kana lahu qiradani yana da yankin lada guda biyu ila sai sahabbai suka ce wa man qiradani menene qiradi guda biyu menene yankin lada guda biyu kana sai ce mithlu jabalaini watan kwatin ladan kamar duwatsu ne al'azimain manya wata ruwa yake kamar kwatankwatin dutsen uhudu wanda ya taba ganin duka muhudu zai ga irin miracle din da yake da dan za ka ɗau kusan dale da goron dutse sau arba'in dan wasu za ka ji suna cewa ma an kana masallacin annabi alaihi salatu wasalam sai ga kaman matsowa yake har wasu na ji wani yana cewa wai ai tafiya yake na ta wajen wani yana faɗa mun tsaya muna kallo dutsen haka kan za ka yanki kamar ga ka gaji kuma tafiya ce mai nisa tsakanin kare kamar ka za ka yi haka ka tabo yi sai aka ce wani ka tafiya ya yi ka san na ka ta ganin karatu ne da yi to wani ya ce tafiya ya yi a saboda ya faɗa ne to saboda haka wannan wannan shine sannan wannan hadisin kwanan nan na ji wani satin da ya wuce ya karanto shi ma ya karyata shi ya ce ha ba yace kun ga wai an mai da lada mutum kenan wai shi da wannan tunda bai dace da hankali ba kawai ƙarya ne ba bukari ba kowa ya yi rawaito da kunne na ji wannan yana cewa wai an maida ma lada mutu kenan wani jingirin wani abu lai tsawai kusau da haka wannan shi ne hadisin ba kuma gabutan da muka wuce hadisi a gowa raira ai ya faɗi cewa haƙoƙin musulmi akan musulmai yake shida ne da gaske yace idza laqitahu fa sallim alayhi wa idza da'aka fa ajibu wa idza tansahaka fansah lahu wa idza a'ata fa hamidallah fa sammithu sanai ce wa idza marida fa'udu wa idza ma tafattihu idan ya mutu karaka daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi ke to kaga nan an ga ma duk da haƙƙin sa ne in karka shi kuma zaka sami lada mai yawa sannan kuma nan kaga ana ƙara kwaɗe ladan ga mutane domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce babu wani musulmi da zai mutu a samu mutum arba'in da ba ta shirka ga Allah arba'in fir la yushrikuna billahi ba ta shirka shay'an ba ta shirka ga Allah da komai illa jafa'ahum Allah fi wa dai sai Allah ka ba mu ceton wani ba sai sai Allah ya bayar Iza abokanka wanda za ku haɗa a gurin addini su fi yawa wanda da sun ji mutuwa ka za su tafi ko me mutum yake zai zai yake ai wani ya rasu su sauri su ji ba wai taron tsintsiya ba gara ba mandela ma ya tara jama'a ko bai tara ba ka do ka duba yanzu ka duba youtube a gaya ma a gaya ma taron jama'ar mandela ka gan saboda shi kare sai da aka ɗau kwanaki ana ta jira sannan daga baya aka yi allah in ka ga taron mutanen mandela za ka ɗau kyama mai to amma waɗannan taron tsintsiya ba gyara ne gusawu ne ka gusa isaili domin sun mutu ne ba babu kata alaihi musalamu kwata kwata saboda haka waɗanda annabi alaihi salatu wasalam yake magana tare akan mutum ai albari shine mutum ya zama mutumin kirki sannan kuma waɗanda suke masu muwahidi masu tauhidi su je su tsaya akan sa yudiyar da za a yi waɗanda abokanka wanda kuka saba da su na masallaci da makaranta su fi yawa fiye da na filin bal sai wanda za a ga yanzu abokansa na filin bal da yawa yana da abokai amma ya zanto wanda kuke haduwa a masallaci ko gurin addini ko gurin wani aikin alkhairi sun suka fi yawa wanda da mutum ya ji yanzu zai ba da excuse ma an gurin aiki ne sai da Allah wani makoci na ko wani mutumin yaro da Allah a bani minti kaza ya je ma sallah kuma ya ya raka ta irin sa ake bukata to domin annabi ya wari ya ce waɗanda ba sa shirka ba ne mutum to wannan shine idan mutum ya samu wannan yanayin duk da mun biya a kamun jana'i cewa ana so kafin ma a hada mutum ya zanto a jira shi ma yana cikin sunna an gaya ma mutum mutum za a kai shi karfe goma to a ce tun tara a je a jira ba da shi daidai ne eh wanda za ga an je an jira din nan ana so a hada shi ana hada shi an zo an ce a ce an hada shi to wannan jiran yana da asali a addini yana da shi to kaga wannan hadisin abinda zamu koya akai akai shine ya nuna mana falalan yin sallah ga mamaci da kuma rakata har abin ne na biyu akwai lada babba da annabi ya faɗa ga wanda yi sallah da wanda ya rakiya mun ji wannan a wannan hadisi sannan na uku mun gane cewa lalle za a yi wa mamaci sallah sannan kuma a raka gawarsa yi masa haka minal isani ilayhi yana daga cikin kyautatawa mamacin domin ƙarshen soyayya kenan mutum ya mutu kaje kai masa sallah inda da ranka kai masa sallah ko kai roki Allah Allah ka yaje maka kurakuran sa wannan ai masoyi ne cewa ya ubangiji mune ba magiya musamman wanda ya san me yake kamar yadda zamu ci nan gaba mai za a biya yana yi wa Allah magiya ka yaje wa ne Allah ba dan halin da bai mar kaza wannan masoyi ne na gaske kuma har ya raka ka kushewa to shine sannan mala ya ce sannan a wannan hadisin ya ƙara koyar da mu cewa sabbai suna tambayar annabi abin da ban sani ba domin sun ce wa man kira ɗani menene kiradi guda biyu kuma duk da larabcin da suke ji sai ya ce kamar dutsen uhud na lada to shine kamar da ibnu abbas yake faɗa ya ce an ce aka ka tara ilimi yace bi lisanin sa'ulin wa qalbin aqul da harshe mai iya tambaya da kuma kwakwalwa mai rikewa to wannan shi ne sannan har yau akwai wani hadisi a gaba kamar na ga da wani hadisin kuma nan da nuna mu oke ga shi nan abu hurairah ko ana bi hurairah radiyallahu anhu qala wa aisha radiyallahu anhu wa aisha radiyallahu anha haddatha ibn umar an kalbo daga nana aisha da sayyidina abu hurairah Allah ya kara musu yadda yake cewa abdullahi dan umar ya zantar da cewa anna abu hurairah ya kudu abu abu hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa man tabi'a jinazatan duk wanda ya raka gawa falahu qiratun zai samu lada yankin wato zai samu yankin lada fa qala sai ce akara abu huraira alaina abdullahi da umar yace abu huraira bai yana yau yau ta kai mana wannan magana kamar yana so ya maka inkari cewa shi fa bai ji ba bai san wannan maganar da annabi alaihi salatu wassalam ya ba da ya faɗa wa nana Aisha haka ita matar annabi ce fatar da ɗan sai ta ce gaskiya ya faɗa kuma ba shi kenan ba ita matar annabi ce kai kuma ɗan zaman ɗaki ne shi kuma wancan almajirin annabi ne kake dinayi kuma ya fi ku lazumtar annabi alaihi salatu wassalam to da ya faɗi wannan kalmar sai rana Aisha ta ce gaskiya ya faɗa annabi ya faɗi wannan kalmar yani Aisha wato Abu Hurairah wato yana nufin nana Aisha ta gaskata Abu Hurairah wa qalat tace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace kaza ba Abu Hurairah ba ni ma na ji annabi yana faɗa ba shikenan ba magana ta kare amma kun san me zai zagi Abu Huraira har wannan hadisin zai da ya koyar cewa ga Ibn Umar yana yawa Abu Huraira inkari al-muqtirun min al-hadith da kuke fada saboda haka inda an gama da Anas yanzu Abu Huraira ake sassaka to a cikin sassaka ta hadda wannan hadisi wai Abu Huraira ya madinai amma Abdullahi da Umar ya madinai yayi inkari laito to sai ce فقال ابن عمر ابن عمر na jin wannan sai ce laqad faradna fi qarari da kafira yace hakika mun hakika mun yi sakaci kenan mun yi asarar lada da yawa kenan inda ibn umar inda da shi za a hadisin ba kuma baya aiki ne yace hakika a ce mun yi asarar lada mai yawa baka san cewa mutum yayi kaza za a ba shi lada kaza ba ka yi yanzu sai aka gaya ba kuma da ka ga suwa ne suna yi amma saboda kai ba ka da yawwa ilimin abin kawai ka daina ko kuma ba ka yi baka ma fara ba to shine yake to shi a ce mun yi asarar lada ne yawa in ji ibn umar to kaga can da yake aksara alaina cewa abin da ake nufi aksara alaina ruwaya yana yawan kawo mana ruwaya yace annabi ya ce to na na ija ta wanke abubuwa ta wanke ne za mu koya a hadisin shine wato abinda yadda sabai suka kasance suna da kwaɗayi wajen bin Allah yana ji yanzu cewa wato ai annabi ya faɗa haka sai ta hakika mun yi asarar lada da yawa a cikin za a dora kenan daga yanzu duk inda aka jigawa za a je a tallace ta sannan kuma wannan yana nuna cewa malami zai iya wani malami dan uwansa in kaji akan wata matsala ba dan mutu ba kawai dan ya bashi ne takamaimai abu domin ga Ibn Umar ya yi wa ya yi wa abu wani da yankari cewa shi bai gamsu ba amma da aka ba da amsa sai ya gamsu hadisin yana nuna haka ba wai inkari na na kura ba a dan na neman ilimi yawwa dan research sannan kuma hadisin ya nuna wani yadda sabai suke da bibiya da tabbuti ne tabbatar da abu tabbatarwa sannan kuma wannan ya nuna mana cewa ya nuna mana falalai Abdullahi dan Umar da kwaɗayinsa akan ilimi yana da kwaɗayi sosai da damuwa akan abin da ya guje wa domin ya nuna mana a hadisi cewa ya damu hakika mun yi asarar lada mai yawa ce ya faɗi wannan to babi na sha ɗaya babu fi man yutna alaihi khairun aw sharrun min al-mauta babun da yake magana akan waɗanda ake yabon su ake yaban su a yi musu yabo na alkhairi ko kuma a faɗi magana ta shara a kansu daga cikin mawada idan mutum ya mutu dole sai an faɗi wani abu kansa ko sharri ko alheri ana anas bin malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake muru bi dinazatin ko bi janazatin an wato an wuce marukai an wuce da wata jana'iza fa atnawa alaiha khaira sai mutane suka yi ta wanda ai mutumin kirki ne ai wannan bawan Allah kaza kaza kaza ana ta faɗa alkhairi a kan shine ba wanda kullum ma kake ganin sa ya wuce in kaga yayin nan masallaci ya tafi shine kullum akai sallah sai ya zauna bayan asuba irin wayannan kalmomin ko kullum akan idar da sallah baka ga wani alkan ga mai yawan nafila ba ko mai yin sallah walaha kaga wannan kalmomi ne na alkhairi ko inda zai wuce sai ya yi sallah ba duk wayannan kalmomin to saboda haka to aka yi ta ba mata fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na jin maganganun nan na sahabbai sai yake wajaba ta tabbata shine wajaba din thumma marubi ukhra aka zo wucewa da wata gawar ta daban fa asnau alaiha shayra sharra sai mutane suke ta faɗa shayra kan kai ai wallahi kowa ya huta shine fa shine wanda yayi gidan nan da yake tara maka ɗaki ta damun mutane yan tasu yan waye shine wanda kare kuwa ka manta wata ran ana sallah ya ware kaza ya hana mutane jin karatu ya hana kaza wannan ai ba alkhairi bane sharri ne shine wanda aka yi kaza ai ta fadar abubuwa marasa ko baka ga shine wanda ya zo ya toje a murariyar makocinsa ba shi din ne shi ne a shine wanda ya samu talantar lista din da ya za a makota yake tura maza a yaki duka duk wannan maganganu ne ko kuma ya kawo wani talaka ne iri na tattara tumaki zuwa kofar gida bare kuwa ko da za su ne kuma ai e shi zai ya kunna ya polisin kai kuma tumaki yanzu ka kawo ka zuwa goma ka tare kofar gidan jama'a ba mai wucewa ta nan ko kuma aiki za a iya ɗebo yashi da gulu ya ajiye a kan hanya sai sai ku san yadda za ku duk wannan fa mutane suna raina su kuma wallahi haƙƙi ne Allah haƙƙi ne to to kaga wannan aka yi ta gaya masa wayannan kalmomin to sai ya ce sai annabi ya ce wajaba shi ma ta tabbata kan wajaba din kenan fa kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai na umar yana gurin Allah ya kara masa yadda sai yake ma wajaba ya ba ikin Allah ne kuma ya wajaba ne menene wajaba din nan larabci ne ba amma saboda daukar su a ji ma'anar abu قال sai annabi yace hada atlaykum alayhi khaira wannan bawon Allah ai kun ga kun yaba masa alkhairi kun yi masa yabo na alkhairi kun ta fada wa wajabat lahu aljanna to aljanna ta tabbata gare shi ai ka bai da ake ta fada ne kaga banda gwani Abdurrahman da muka bada misali da aka fada alkhairi a kansa ai kwana biyu uku yanzu kowa zai ga yadda gwani Nurai na Sudan gabin yana ya yada duniya gaba daya misali matakin malami dan mataki ne bai kai shekara 40 ba amma kowa ya danji akan harkar da'awa da Qur'ani duk wanda ya je Sudan da wanda yake bibiyar sa kawai akan Qur'ani aka gani duk wani abu da zaka gani na da kawai Qur'ani sun tafi da awaki da ɗan ɗalibansa suka yi asibitin irin gingimarin nan ta danne to kaga babu wanda har yanzu ko ina ga ta gani ana ta sawa ba wanda zai ta koma wani nurai in ba kan qur'ani ba kuma a harkar da awar zuwa gudu awar mota ta danne to saboda haka wannan shine abin da ake so mutum bi yadda za a zanto an san kaka alheri wallahi idan ka mutu shi za a faɗa kar a zuwa da kai ma mujamala ko ai ma ideology in kana da kudi ai ma ƙarya kawai yawwa gwara ka tsaya ka shuka alkhairi yadda Allah madaukakin sarki zai fito da alkhairin naka ko ba a sani ba bayan ka mutu sai Allah ya fito da shi haka Allah ya wa Ali Zainul Abidin shi yake raba abinci a cikin Madina ba wanda ya sani idan ya gane in ya zo kundila ta ganda albasa yana raba abincin idan ya zo ya gane ne wan gano shi zai canza unguwa zai koma Hausawa haka yake yi da dare zai dau buhu a nan ɗinsa sai ya je ya tura su ba za raba kowa ba barayi ne ai ko yanzu sai ka rufe ka yi bismillah ka rufe da nan ka gaggar kama abubuwa da yawa wataƙila ma ji an za su yi tv a waje to haka sai tura goma kawai zai tura ma takarda fi sabilillah sai aka rasa wayin ji in ya in aka fara in ya fara dai ana dan maganganu a hausa zai koma ke ka san kasa haka ya rike yi har sai da ya mutu wanda ya zo yi mawa wankan gawa shine ya to wannan bawan Allah wallahi shi yake kai shinkafa nan domin nan din sai alamar da ku eh kasuwa da dore abin ta Allah suna rawa mu ne ba wuce yanzu ya dora Allah shi ba tuwe ne yanka da shinkafa aka ta ji ba ka da hankali dole ka ba haɗe ma'aikatar ka tana nan to ka dora mata 50 kilogram Allah ku ta bai baka da hankali to gaba ɗaya ba ma'aikatar tana nan ka dora mata to za ka su a nan suke dorawa na to ka ji gwari ma a nan suke dora eh alkai ai babban ma'aikata ce tsakani da Allah shi guri ne da yake ajiye karatu kawai kuma memorin sa fa bai kai memory girma ba synaptic junction din kan dan adam Allah ne yake kiyayewa ba Allah ko ya jini ya shiga an shiga wani yanayi ko yanzu da haka sai kawai ya gani da haka zo kwana biyu ana ta binciken waye an rasa hukum ne da kai abinci ya daina sai yace shi ne zo yi wa zainul ali zainul abidin wanka yace ya ganin da suka ce wallahi shi ne kaga ya mutu amma sai da Allah ya fito da abu to shi haka aiki alkhairi yake ko baka ga ya kowa ba in ka mutu sai ya fito Allah sai ya ga ya mutane Allah zai ga ya mutane da kansa ta hanyar wani to shi sa ake son aikin alkhairi ko da yake a yawaita shi to kaga sai yace annabi alaihi salatu wassalam yace wa hada atnaytum alaihi sharra sayan kuma kun faɗi maganganu na sharra akan sa fa wajabat lahu nar naru kai to shi kenan wuta ta tabbata akan Allah ya an ce to hada'ul lahi fil ardi sai annabi yace domin ku ne shedin Allah a baka za zaya na bakara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ko litakunu shuhada 'ala an-nasi shine ma Allah jayi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida shuhada 'ala an-nasi ku za ku ba da shaida akan mutane har al'umma bayan mu za mu ba da shaida akan saboda haka shaidar da kuka yi akan mutum bayan ya mutu ita Allah madaukakin sarki zai kalla in dai ta gaskiya ce kuke faɗa akai to dai da za a yi wannan hadisin ka kame da muka kawo yanzu a ai akwai hadisin ma mutuna hadisin anas da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa babu wani mutum da zai mutu a samu gidaje guda hudu makotansa su faɗa alheri a kansa makotansa na kusa su faɗa alheri a kansa cewa annahum la ya'lamun la ya'lamuna illa khairan ko la ya'lamuna alaihi illa khairan ba san komai a kansa ba sai alheri illa qala Allah ta'ala wato qad qadintu qawlaku fati sai Allah ya ce zan ci cikan da kuke fara akan sana ya dare ko kuma yake shahadatu kuma qad qadintu shahadatu kuma wata ruwaya wa ghafartu lahu ma la ta'lamu na karbi shi da kuna gafarta ba abin da baku sani ba wanda yi ba ba wanda yi sani cewa kaga ana ganin da mutumin kirki amma ba masu yi bane yana da wasu laifuffuka sai Allah ya ce sakamakon yawan da kuke wato na yabewar wancan abubuwan Allah ya sa a faɗa alkhairi a kanmu to wannan shine abin da ya tabbata to ya zaka hada wannan hadisin da hadisin na Aisha da Annabi yake cewa la tasubbul abwata kada ku zaki mamata fa inna hum qad afdau ila ma qaddamu sai riga sun wato sun gabatar da abin da suka yi gaba daya ya zami da wannan hadisin ya za a gwama tsakanin wannan hadisin da kuma ga abin da ake faɗa a kan mamaci ya za mu gwana gwama shi ba wanda zai ba mu wata idea na kirin shi ya fa alkaidi ko da mutumin banza ne ko abinda malam isa ya ce kenan to ibnu battal ibnu battal yana cewa la yasbul amwat yajri majra al-ghiba yace aibata mamaci aibata mamaci ko zagin mamaci wato hukuncin su ɗaya da giba kamar da mun san me giba a baya fa in kana aglab aglabu ahwalil mar'i al-khairi wa qad takunu minhu al-falta wal ikhtiyabu lahu mamnu' idan mutum ne da ayyuka alkhairi su san fi yawa kawai yanzu dan abin da za a soke shi da shi dan kankani ne wani abu ne da yake a cikin dari bai fi talatin ba misali to wannan ko shakka ba bai wuri wadale ce wannan giwa ce an hada ai ba amma ba ta kula Allah yake wa amma man kafai a ta alahiran ba ko su zo da haka ba ruwanka da bibiyar wayantar laifuffukan sa kanana wannan alkhairin sa ya fi yawa sai ce wa in kana fasikan mu'linan wala ji wata lauye ce amma fasiki ne mai fitowa ya bayyana ya sa a YouTube ko a social media ya gaya mutane ga gigan ta kabe ji in kai magana ka ko ya mutu ba jiwa sa kai ba haka yi wani bada ne kaga kai kokari shekaran jiya nake gaya wani bawan Allah ne yi kokari kaga bawan Allah wayarka da kake da sirri da ita da password ba mai gani daga kai sai ita yi kokari ya zanto da alheri ne domin ka mutu sai an bude ka wallahi daga nan da ka mutu aka bude kuma aka gano cewa ashe wane wane haka yake kuma ka faɗi ba nan ya zanto waye ka baka tsoron kowa ya bude idan yanzu ba a bude ban ka mutu za a bude wani bawan Allah da ake gaya mun kwanan nan ya rasu da aka zo ana binciko kayan sa aka rika ɗebo kayan shirka kala kala yayin shirka kaza ya kuma haka dan Allah ne ni zaka ce wa Allah kuma gashi sun binciko shi ba ma muku zantar ba a wanda suke nesa ba sun sani to duk yadda za a yi ko mai ko a gidanka ne yanzu inda kake ajiye komai to ajiye abin da ko mutuwa kai aka ɗebo ya'yanka suna gani ba za su ji nauyi ba duk abin da ka san mara kyau ne an gani ba za ka ji daɗi ba to shi maganin sa fiye ba don baka san yaushe mutuwar za ta zo wannan shine ka'ida abin da ya kamata a kiyaye saboda haka wayar mu wayar ka yi kokari ga ka tsaftace ta fatuwar kata ne kawai don security ba wai don ta'adi ba yawwa don wani yana ta hannu saboda barnar da yake baya so kowa ya gani sai za wani fatuwar da ba mai shiga in dai kan kariya ka wai kai wannan ba ne amma in dan ta adini ko shakka babu baka san ran da mutuwa za ta zo maka wannan hadisin kaga za mu koyi cewa lalle yana nuna falalar wannan al'umma domin ga shi za mu yi da aban kasa mu shedu ne sannan abu na biyu shine a ce dan adam zai amfani ne da zahiri abin da kake yi a fili na gaya mata muna karatu na ce shi ke ne yanzu za ki buɗe bayan ki gaba ɗaya a buɗe ki ce mana a takawa hahuna haka ne kin buɗe baya gaba ɗaya kuma kin ce a takawa hahuna wannan wani irin karatu ne ai mu abin da Allah ya ɗora mu mu kalla shi ne idan yanzu mutum ya zo muna ganin sa a masallaci to sai mu kyautata masa to cewa wani bawan Allah ne wala mu zaki alallahi ahada sai dai mun bincika mun gano wani abu to shi ke nan wannan kuma amma ba zai yiwu yanzu wanda ta zo Allah ne yake a lullube jiki gaba ɗaya kin lullube ke kuma ki zo da jiki a buɗe ki ce wai a takawa haula idan muka haka ai ba mu yi adalci ba abin da yake zuciyar ki ke da Allah me yasa ibnu Umar idan bayi suna so idan ya gabawa ya tashi ya sallah raka'a biyu mai kyau a bayinsa domin yana da bayi ya yanke bayi dubu ibnu Umar to shine shine wato idan ya ga bawa ya miƙe a cikin bayan da yayi sallah sai ki a in kai idan zai ce zo kai da maka iya sallah haka to ta wani yan ka tabi sai yan ta to shine da bawa ya gaji da zama sai kawai ji ran da ya ga gudu Umar a zaune kawai ji Allahu akbar yayi sallah ne kyau kira ke ki kai da maka iya sallah sai wani ya lallabo a cikin albajirai yace ya ya bin Umar yace wallahi dan gani ki da gaske suna yi ne kaza kaza kaza yace ai mu babu abin da zamu amfani da shi sai zai kuma ba dan Allah ce wasu da Allah yace abin da mu suka yi dan Allah a fili da shi zamu amfani shike ba ruwan ka da shiga zuciyar mutum abin da ya bayyana a filin ji zamu amfani da shi saboda haka babu yadda za a yi ka bayyana sako domin shi bayyana sabo laifin biyu bayan yin sabon kuma kana fito na fito da Allah ai annabi alaihi salatu wasalam cewa Allah yana gafarta wa kowa illa al-mujahiri banda wanda suke fito na fito da shi ne wanda zai yi zai yace yayi din me yayi din shine wanda yake laifi yana kuya zai dena domin ya yi da ba kyau domin ya da wujuwa al-walizmu ma hakka fi nafsi wa karija an yadda alaihi Allah to amma wai yanzu sai mutum ya shiga ya hau ya shiga YouTube ya yi rashin mutunci kuma ya soya ta kawa haɓo yi wannan irin karatu ne wannan to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla mu kuma kiyaye za mu yi amfani ne da zahiri wala nu zaki ala lahi ahada to shi ma ne yace um lalle ashe ya halatta a ambaci mutum da ayyukansa na alkhairi ko kuma sharrin bukata ta kama
eh shine yake lil haja in bukata ta kama za a faɗi ma mummunan abin sa
sannan wannan hadisin yana nuna mutum zai iya bada shaida kenan kafin ma a nemi ya bada shaida kamar yadda muka gani a hadisi shine jawabi shahadati qabla al-istishhad sannan kuma za a karbi shaidar idan aka ga ya kamata a karba babu na sha biyu babu ma ja fi mustarihin wa mustarahun minhu babin da yake magana akan wanda ya huta da wanda aka huta ne duk wanda ya mutu a bakasa ɗayan biyu ne wallahi domin Allah cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun a can suratul zumar ke Allah yake da suke taiwa annabi fatan mutuwa sai Allah yake ga ya mutu zaka mutu amma su ma ba za su mutu ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا ai da za a bar duniya don wani da annabi kadai za a bari to amma din da ya tafi wallahi kowa sai ya dan dana kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut haka Allah ya maimaita cewa kowanne rai aka wuce bin nakira sai ya dan mutuwa kuma can kaga anbiya yace Allah cewa wa ma ja'alna ko li bashar min qablika al-khulda afa inni tabahum al-khalidun yace kullu nafsin za'iqatul maut ba mu sanya ba mu sanya wani rai ba ko wani dan adam kafin ka cewa zai dawoma shi za kaga wannan ayar da muka zo ta suratul anbiya na ku tuna an yi mun yi bayani cewa man cewa annabi kidir nanan ya zaka da wannan ayar haka wanda a riya wata shi ne mun ba da wannan misalin a addu'a roƙon ruwa shi za a zama roƙon ruwa za a ce Allah ba mu ruwa an duru wai an duru yana cikin ruwan hanyar yana nan a zaune shi yake zuwa da ruwa kaga wannan ai shirka ce babba an duru ne yake ruwa ba shi yake yi ba Allah ne yake yi saboda haka wannan ayat ta nuna cewa annabi ke da ya mutu ya koma zuwa ga Allah me yasa wa ma ja'alna li wajhin min qablika al-khuld afa in mita fahumul qalidun saboda haka annabi kidir ya koma zuwa ga Allah ba wani dalili da zai nuna ba cewa yana nan a raye kuma da ce yana nan a raye ma abu ne da ya kamata wato abu ne babba da Allah zai fito da jibini a sani to za a fito da shi ko kuma idan ma yana raye to tunda ba wahayi aka yi wa kai ba kai da bukatar ka nemo ka nemo sai ka yi bayani Allah baya bukatar ka lalle ka gaya wa mutane yau to sai yace ana bi katada ta bin rabi'i al-ansari an karbo daga abi katada ibn rabi'i mutumin Madina Allah ya kara masa yadda to sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mura alaihi bi janaza annabi alaihi salatu wasallam an zo wucewa da wata gawa ta gabansa fa qala sai annabi yace mustarihu sai annabi ce wannan gawa da za a wuce da ita mustarihun wanda ya huta ne wa mustarahun minhu wata ruwaya ta ce au mustarahun minhu ko kuma wanda aka huta ne sai bi ne wallahi in dai mutum ya mutu ko dai shi ya huta ko huta aka yi ko yawwa ya huta abin nufi ya koma saboda zai je ya haɗu da alkhairin da ya gudanar domin zama cikin wannan duniyar ai da zura inda mutum zai koma zuwa ga Allah Allah ya karbe shi hannun biyu ya zanto da kyawawan ayyuka ai da ba kowa abin da yake yi ba ke to mutarawun biyu kuma shine wanda ya yi mutane baya bin Allah kuma ya ganta gundar jama'a kowa ya san mutumin banza shine mutarawun kan hadisi da muka wuce a baya ai ka yi cewa annabi ku yi saurin kaita fa khairun tuqaddimuna ko yawwa ko dai alkhairi ne kuke gabatarwa ko jari don ku sauke da kafadin to shine mustarihun wa mustarahun min hudin ke wanda ya huta ko wanda aka huta da shi lafiya shi ta yi suke cewa wanda ya huta shine muminin da radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wannan abin da suke faɗa ke wanda ya yarda Allah shine ubangiji ya kuma yarda addinin Allah madaukakin sarki shine addini ya yarda Annabi alaihi salatu wasalam annabi ne kuma manzo sannan kuma wa huwa man takallata min huquqil ibad shine wanda ya kukuta daga haƙoƙin bayi ba iya wancan kawai ba ba zai mutu ba wani ya zo ya ce to Allah ya isa ya tafi mun da kaza kwarai kuwa sannan kuma wata addal yawmil ma'ad yayi wa lahira tanadi mun sha ba da wannan misali tanadin lahira wanda ya take yanzu zai koma an ba shi filaye gaba ɗaya ba aikata ne lakcarori misali a ce na jami'a an ba shi filaye a mari kuma an ba su basu a gidajen da suke na na ta kaga idan kwanakin notis ya kare ran da za a koma wannan gidan idan mutum duk ran da za mutum zai dace daga gidansa ya koma sai gidan da zai koma idan ya san bai abu kirki ba zai koma yana murna idan ya san gidan ba rufi ba fulasta ba kofofi ga gidan da yake yanzu komai akwai akwai fitin ba wuta ba ruwa to shi sa malamai suke cewa duk wanda zai yi murna da komawa wato wato wato wanda zai yi murna da komawa sabon gida duk wanda ya san yayi tanadi a sabon gida to ba zai damu wata tafiya ba da yasa nawa nawa ne zaka ga yana unguwar unguwa kaza sai yanzu yanzu yayi sabon gida a kira jama'a yake a walima zai koma sabon gida ko ba haka bane to duk wanda ya san bai shirya wa gidan da zai tafi ba to wallahi kai ya goma zuwa yawa shi ne amsa ta mata nake so to wala budda min ka to kaga wanda zai koma sabon gida tanadi yake yi ya ba kai tanadin gida gidan da zaka koma ba kuma kai tsammanin zaka zauna a gida mai kyau to shine al-isti'dad din liyawmil ma'ad mutum yayi wannan tanadi saboda ranar komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaga malamai suka ce suna cikin masu tanadi ko sune min umbaril masajid masu raya masallatai da karatu da sallah salloli to wanda yayi wannan ko zai zo haduwa da Allah madaukakin sai domin yani asasa baitahu ala taqwa ke ya gina foundation din sa kan tsoron Allah to ba zai yi yayin tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki ba yayi ayyuka na alkhairi to wannan hadisin yana koyar da mu ba wato ba mu karasa ba na'am to shine abuwan to sai ce kalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah mal mustarihu wal mustarahu minhu wane ne mustari wane ne wane ne wanda ya huta waye wanda aka huta ne qala ji annabi ya ce al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya annabi ya ce bawa mumini ya huta daga walhalu annasab shine almashaqqa wal atab wa ta'ab kai walhalu da tashi hankali shi ake kira annasab bisar kenan to wato shine mutumin da ya huta da walhalin duniya wa azaha ila rahmatillah da cututtukan cikin duniya cutarwa ya koma zuwa ga rahamar Allah wal abdul fajir shi kuma bawa mai keme ne wanda baya bin Allah ya tsari minhu al ibad bayin Allah gaba ɗaya sun huta ne wal bilad garin ma ya huta shi kansa garin wa shajar bujiyu ma sun huta wadda wa da dabbobi su ma sun huta daga jarin sa lafiya babun fi takbiri alal jinaza babun da yake magana akan wato kabbara dangane da jana'iza kabarbarin da ake kabbara nawa ake wa gawa to shine zamu ga hadisi na 555 ana abi huraira radiyallahu anhu naga sai muna dan ƙara ta to muke muje karshen bayi dan naga kadan ne hadisi to sai yace an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na anna jaji annabi alaihi salatu wassalam wato yayi kela domin annabi shine al-ikhbaru bi mautil mayyit sanarwa da mutuwar mamaci sanarwa ta shari'a ke to yayi kelan mutuwar najashi fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da najashin ya rasu sunansa afhama ko kamar yadda za mu ji a hadisi nan gaba najashi title ne amma a cikin shehun Borno lami dan Adamawa shine title ne Fir'auna haka Fir'auna ba ai kaga ba sunansa kenan ba amma kaka tambaye ni sunansa ba sani ba Fir'auna title ne kawai an yi fara'ina da yawa kala kala to sai ce ya yi kenan mutuwar annabi ya yi kenan mutuwar na jaji fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya rasu wani ayoyi ne suka sauka akan najaji wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum ku ma unzila ilayhim khashi'ina lillah wannan ayat da kuma ta maida la tajidanna akadda nasi adawa duk akan najaji wannan suka sauka koma sababin nuzul zaka gani to sai ce kharaja ila musalla sai annabi ya fito zuwa ga musalla gurin sallah fa saffa bihim yayi sahu wa kabbara arba'an sannan yayi kabbara guda hudu kabbarori guda hudu to anan abinda zamu koya a wannan hadisin na farko annabi alaihi salatu wasallam ya yi kelar mutuwar najaji sanarwa irin wanda muka faɗa a kamul jana'i wanda bata kisa shari'a ba ya halatta a sanar da makota da wanda za a iya gayawa cewa wani ya rasu za a zo a yi masa sallah to sai ce filiyomin da ma ta fi a ranar da ya rasu a can ethiopia a yanzu kenan habasha su kuma suna madina karaja ilal musalla annabi ya fito gurin sallah fasaffa yin sahu sahu uku ake so a yi gaba musu sai rashin yawan masu sallah guda uku ake zuwa idan mutum goma sha biyu ne sai a mutum hurhudu haka ake so ba a so su layi ɗaya ana so a guda uku shi ne sunna ko da ba su da yawa tsawo uku ake so eh shi kenan ai da ma ana faɗar karancin abu in suna da yawa amma tsawo ɗari suka yi ai kage sun kai abin da ake so yawa na'am to sai yace fa sabbabi mu kabbara arba'in ya kabbara hudu to an zo gurin aga nan sai nuna mana kabbara hudu in ka koma al-musannaf dai guda bi dai ba daga wannan babu ya kawo kin kabbara nawa ya kamata a yi wa mamaci minimum kabbarar da ake wa mamaci shine guda uku maximum kuma tara eh to yi da kai na Ali da Saudi suka zaɓi kabbara hudu kabbara ta farko za a yi kabbara sun yi sabani a ta aka bai cewa za a daga hannu a kabar barin duka ko ba za a daga ba amma ba ni kiya ta wai ce ma an kai ka daga hannu a kabiratul ihram ta farkon ya isa sauran duk ba sai ka daga ba abin da aka yi ba a yi amma ibnu umar da wasu da wasu daga cikin tabi'ai suna da ra'ayin cewa za ka daga hannu kamar sai imamu sha'abi da da'u da makamantansu sun ce za a iya daga hannu duk kabbara amma yawanci jumhur sun fi tafiya akan kawai in kaɗa hannu a ta farko ta yi sai dai in ka ga wani yayi kaga ba haramci yayi ba domin wata abban su ne yawwa wannan kenan to bayan an yi takbiratul ihram kabbara farko sai a karanta fatiha muna faɗan wannan ne don kowa ya zama liman karanta fatiha idan aka karanta fatiha ibn abbas da yazo yin sallah sai a fili bayan ya yi dare sai nayi ne dan ko gane me annabi yake yake biya ya ga musu to annabi alaihi salatu wasallam yana biya kaza wata ruwayar ba har da sura kun ji kabbara farko kabbara ta biyu idan aka yi kabbara sai ayi annabi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe salati Ibrahimiyya kabbara ta uku to sai a mamaki addu'a to daga nan ma cewa uku ne daga wannan hukun an wa mamaki addu'a shikenan kawai shikenan addu'an nan kuma akwai wato kamar yadda suka ga a musannad din akwai anwa da yazo da yawa ɗaya daga cikin nau'o'in da annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa akwai wato hadisin jabir ko makamancinsa ko abu bin malik da yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ya zo a kabbara ta hudu yana yace na haddato yana cewa allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد wa naqihi min adh-dhunubi ko min al-qadaya kama naqaita thawb al-abyad min al-jannah sai ce wa abdul daral khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannata wa a'idhu min adhabil qabri wa min adhabil nar in mutum bai yi wannan ba fa sai kai ta cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu har ka haddace kai ta maimaita a hajji man yau ta fide kabbara amma ba wani fursa da za a baka a nan a ce kai da hausa domin Allahumma ighfir lahu ne koyo ka musulunta ai zaka iya Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir lahu idan namiji ne ka ce Allahumma ighfir lahu in mace ce Allahumma ighfir laha idan ka zo baka san gawo ba baka san in mace ce ko namiji ba wucewa kai ka zo ya za a yi na'am lahu alama bi lahu haji wannan fakihin wannan fakihin da zai fata bin jama'a wai duk biyu za ka alama bi lahu wala hako suna kawo cewa kawai amma yawancin malamai abin da suka tafi akwai wannan maganar amma abin da aka tafi shine kawai sai a koma kan kalmar aljinaza din mu'annasa ce ko mu'annasa wace ce ko namiji aljinaza wace ce kawai sai kai kai gawar kake kallo ba wai yantan mace ko namiji ba shikenan Allahumma billah har kaje baka sani ba inda yawa ne Allahumma billahu Allahumma billahu shikenan in mata ne Allahumma billahunna eh gawar aka kalla gawa sunan gawar aljinata kaga mu'annasa ce shi za a kalla a yi kamar yadda suke faɗa to wannan shine kaga za ka yi wannan addu'ar ko kai ɗaya addu'ar da da yawa an haddace ta da annabi alaihi salatu wasalam yana cewa allahumma ighfir li hayyina ko wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghalibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا sai kuma ya kabbara ta uku to daga nan masu uku ta hudu kai daga nan kawai sai ya sallama shikenan amma ka ga yanzu duk ba ita ake yi ba ai kuɗa ake yi domin ita aka gurin jayarwa sai sai na ali da sauran magabata ita suka gurin jayarwa to guda idan guda hudu ne fa daga nan wasu ka ce hudun za a yi amma a bayan ta hudun ba za a ce komai ba kawai zai yi kallon wasu kuma ka ce in ka ji liman wannan ana faɗa ne yadda in ka bi wani limamin ka ji ba to shi kenan ka ta ni ba to idan ya yi ta hudun ka ji kuma ya yi shiru to ya fara addu'a sai ka yi wa kai kanka da duk kowa addu'a shi ne suka kawo misali suka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma fil li wal walidayya warhamhu ma irin wayannan shikenan shikenan bayan da an gama sallagawa to yanzu ya halatta a ce duk ga mutane su zan tsaya a ce ba duma wai ya tafi wutar sai ya dawo ko ya tafi zariya shi ake jira ga mamaci a kwance shi kenan ba to shi ne matsalar ai wannan ba daidai bane gaskiya a ce aje mamaci wai wai wai ba liman an rasa liman wai ba liman to kaga wannan shi ne to tambaya kafin mu wuce idan mutum ya zo ya tarar kamar yadda suka ka a cikin al-musanna ko duma'atu tahiyya kai ne na misakin masaje na wanda amana a tuguri biye masa aiki yake cewa idan wato idan mutum ya zo ya tarar yanzu an riga an gaya ya zai yi bai za a kabbara ta rawa ba kawai zuwa ya tara amma ko ba a samu haka to ya za a yi wasu suka ce ba za ka shiga wasu suka ce kawai ka shiga sallah wasu suka ce ba za ka shiga ba sai ka jira ya kuma wata kabbara domin shi ta ce kabbara da ya shigar da kai kai ba a shigar da kai ba sai ya yi kabbara za ka shiga amma ra'ayi ibn umar ya fi shine in ka zo ka tarar ko a wanne ne ne ka shiga sannan idan ka zo ka tarar misali kana zuwa kabbara ƙarshe kawai kana yin kabbara sai ka ji yayi sallama shikenan za ka yi rabuwa ko ba za ka raba ba wasu suka ce ba rabuwa wasu suka ce kuma sai ka raba rabuwa shine kai kokari ke sauri a ɗan wannan lokacin ka ɗan yi da gaggawa yadda mutane kafin a wace da gurin ka cika kambara hudu Allahu akbar wata ila an zo gabar da kai yanzu ka fara yau dan a kabara farko ka samu kai ba daya domin yanayin da kake jiran sallah ai haka zaka yi idan kai ka dace jiya ta biyu ko ta uku kai ta farko ce a gurin ka kar kai la'akari da ko ta nawa ne ta farko ce a gurin ka kai ba daya yanzu sai sallama sai kawai ka dora Allahu akbar Allahumma salli ala ma idan ka ga sauriya ki za a tafi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ka kawo ki ka tafi ta uku Allahu akbar Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahu akbar sai kai sallama shi kenan kaga ka cika tallaka gaba ɗaya ta cika da na karanta wannan ra'ayi kan sai na fi gamsuwa da wannan din dan ka samu ladar sai dai nan za a samu wata matsala misali ba sai ka yi doguwar ba kai ba za ma a samu domin kafin a gama ɗaukar gawa a jiya ka yi kana ta yin ma wani bai ma san ka yi ba shi kenan ka gama da nan ka gama na eh baka samu eh eh eh shine abin da alaji yake yanzu liman bai dauke ba ba ai ba rafkanuwa ba kenan sallah abin da ake magana yanzu idan ka zo ka fita alwala da zamu ta da sallah magana da take kenan ma cewa a ramu din sai ka zo kawai an tsallake raka'a ɗaya biyu a ta uku ake in ka dawo liman ya dauke ba to su ma kallon da suke kenan wannan kuma da suke gani wanda suka ce liman ya dauke ma suka ce addu'a ita sallar gawa addu'a eh saboda haka ba sai karama ba wannan sai mu ma ai mun kara a yin biyu na cewa idan muka yi in kai wannan din yayi in kai wancan din ma yayi idan kana so ka samu ladan cikakke shin kai wannan hanyar shi kenan amin ma eh idan bai gama ba duk inda ka zo duk gabar da ka zo idan liman ya ja doguwa yana ta yi sai kai ta mai ta in ka iya su samfuri samfuri duk ka ɗebo su in maka iya ba guda ɗaya da ta haddace kai ta mai ta ai kamar ta zini ne a rukuri in ka je sallar dare yanzu kai ka saba kai guda uku da kyar ka je kan samu wanda hamsin yake yi misali ko zama sai kai ta yi ko duk addu'o'in da ya haddace na azkar na rukuri da sujjada duk sai yayi kai kuma dai kai ya sai kai ta mai tawa an bacci ya kwashe ka kana rukuri yau wata tambaye ka tayi fa'ida ba a mai ta fatiha kuma sai dai kai sura in kai fatiha to sura za ka dauko in ka jira ta ba sai ka dauko sura in ka dauko bakara ai kaga dai ba zai ba zai yawa dole imamin da ya kai wannan mataki har sai an ja taba shi a ce ko shi ma ya tafi an gane ko yawa sannan kamar yadda muka faɗa a cewa karancinta uku yawancinta kuma tara sai na ali ya ce ba za yi wa kowa kabbara biyar zuwa sama da biyar har sai an gan kana da falala da falala ce take za a ƙara ma kabbara misali kamar ma da ta alƙur'ani ko wani babban limami a gari ko wani haka kamar sai na hamza ai gina aka yi kabbara tara to tambaya dan na ga suna so su yi min wayo a zuwan tambaya idan ƙari za a yi misali za ka ƙara ya zama kabbara tara me za a ƙara maimaitowa za ka yi guda hudun farko ko kuma gaba biyun ƙarshe ko ta ƙarshe za a ƙara ni wannan tambayar ni zan yi kuka yi min wayo kuka turo ta na ƙarshe za a ƙara saboda ai ta kai wa dani ma ta kuce ita kadai za a kara to kun yi excellence kenan na biyin karshe kamar yadda ake kara biyin karshen wankan gawa ko su za a kara to idan raka'a biyar za a yi ba raka'a biyar yanzu raka'a biyar maimakon hudu biyar za ka yi wanne za ka wace za ka ƙara ya bi in kanji in ka ƙara biya zama shida yi oke ta uku da ta hudu kana so ka ce min jiki za a yi wa ta biyar ɗin ji za ka yi kanka da sauran mutane na sai an yi ne asamin to shi ke shi ke nan na yadda a dubo a ji me ra'ayin malamai amma wannan abubuwan da kuke faɗa ina da sha'awar sai saboda fikihu ne za ka yi jin maganganun haka amma a dubo din na yadda malam kabiru na yadda a duba to mu je zuwa hadisi na gaba malam yace na ga kamar da tambayoyi za mu dan tsaya a wata gaba ka zo mu je za kitabun da to ka gani um kitabun zakka hadisi na 556 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala na'ala na'ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-najashi sahib al-habasha annabi alaihi salatu wasallam ya yi mana shela ya sanar da mu mutuwar najashi ashaba mutumin nan na habasha shine sai wato shugaban habasha sarkin habasha اليوم الذي مات فيه أراد ديرو وقال زي النبي يتي استغفروا لي أخيكم النبي يتي زعبي ونيما أنكوانكو غفارا بلان جاء حديث كالجي زي ميتن بيا عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي عليه الصلاة والسلام صلى على على أفحمة النجاشي قال سنة يا بتو قرارا النبي أيوة أفحمة صلى النجاشي تركها وجه فكبر أربعة يما كبر هدو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش النبي يتي يوم إنن ونباو الله مكتوم الجرقي يا رسا حبشا فهلما يا النبي يتي فتو تعالوا جنا قل تعالوا دو هلما هلما شهداءكم كذو دعك تعالوا جنا فصلوا عليه كذوك يوم الصلاة قال جيتي فاستفقنا في مكيته fasallan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi annabi yayin sallah wa da'anu sufufun a lokacin mun yi tsawo tsawo kun ga shine muka ce guda uku kenan zuwa sama da haka to tambaya shin duk wanda ko da yake kafin tambaya ta farko shine a wata shekara najaji ya rasu gaban karanta tarihi shekara ta nawa ta nawa malam mamur to a shekara ta tara a watan rajab shekara ta tara a watan rajab na jabiyar haka malaman tarihi suka kawo to abin da muke magana a kai shine me ya matsayin salatul ga'i ga mamaci shin duk wanda ya mutu yanzu duk inda ya mutu ya halatta yi masa salatin gari ko ku sai da wani dalili sai dalili kamar mi yana wata kasar sai mutu a ingila yanzu yan uwansa na ingila suka yi masa sallah sai mu kuma yi mara yanzu idan ana kokonta an mai sallah ko ba ya mar ba za a yi sallah to idan ana da tabbas ba a yi masa sallah ba ba za a yi masa sallah ko za a yi masa sallah idan ana kokonto shi ma za a yi masa sallah idan ana da tabbas an masa sallah ba na za a yi masa me yasa sai na hamza wanne wanne daga cewa wannan yaki sai na usman eh shi IDC suka yi wa sallar ko aka yi dai yau wannan ai ba ga'ib bane wanda baya nan shine ga'ib ba wannan baya nan ba ma ganin sa kwata kwata na eh a ga shi annabi ya ga mutu haka eh malikiya ta suke ba ba wata salatul ga'i da za aka ce to ya za ku da maganar da jaji suka ce annabi alaihi salatu wasalam na farko na farko a cewa wato an masa wahayi kamar yadda malam kabiru ya faɗa cewa ya bar duniya da daji ya musulunta ya bar duniya kuma ba ya masalla ba domin a kasar kiristoci ya mutu eh kenan sannan abu na biyu suka ce kuka sani ko an ɗauko gawar an sa a gabansa lokacin da yake sallah su kuma masu ba za amsa suka ce a to a duk lokacin da za ka yi sallah lokacin da za a yi sallah inda gawar ma a gaba kai ai liman ne a gabanta ba kai bane a gabanta saboda haka kai ma gari din ne kawai za a yi sallah in dai ana da tabbacin ba a yi masa sallah ba ko ina yake kawai za a yi masa sallah wannan magana tana da ƙarfi cewa in dai ana tabbacin ba a yi masa sallah ba to za a zo a yi masa sallah shine salatul ghaib kuma za mu ji sati mai zuwa mu ji cewa a a a maimaita sallah da kuka yi magana cewa za a iya maimaita sallah an yi a kuma yi na shi ne hadisin da za mu zo sati mai zuwa eh yana ciki saboda haka amma ibnu da kike yayi a cikin inkamu da akam kirkin umdatul akam shine bai wata magana cewa kawai za a iya salatu da ba wani zance da ya nuna ba za a yi salatu da wannan shine ina ga abin da ya kamata mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukacin sarki ya ya zai mana Amin ba ka. Na. Na. haka haka haka dibbi to sallar tabi sallar ce gaba ba wai raka gawo kabari ba sallar ce gaba mutali da a ce mutum zai zo yana so ya cika hadisin bukari ya kawo shi adabul mufrad cewa wato tambayar da aka yi cewa waye cikin ku yau yawayi gari yana azumi sai na bakar yake gani waye yawayi gari yayi ya ta da zumunci yau ya daga hannu waye ya waye gari ya je ya raka ya gai da mara lafiya gani waye waye gari ya raka gawa annabi yace ba wanda zai hada wayannan a rana ba sai sai Allah ya bashi aljanna na'am biyin aka fi bukata amma idan ya zo ya samu guda daya duk biyu a biyun nan guda kowanne ya samu to za a hararo masa lada za a hararo masa duk biyu ake bukata ko ya zo ya samu sallah ko raka gawar duk da cewa sallar malamai suka fi insistin a kai ba raka gawar ba to ana sa ran idan mutum ya zo ya yi sallar in Allah ya za a raka gawa ne to amma idan ya zo sai aka yi rashin sa'a ya raka gawa sai ya ji in Allah ya za a dai na wannan wannan yace wai mun koyi ba a sallar janaza a cikin masallaci sai dai a fili musalla eh haka ne mara amma larura ta kama ana yi kamar da nana Aisha ta kawo hadisi cewa an yi wa wani daga cikin sahabbai sallah a cikin masallaci misali larura ta rashin guri ko ruwa ko abin da ya kama da wannan za a iya yi ana iya yi wannan kuma wai da wannan tambayoyin muke zo mu kalla ba za mu kalle su wannan azamin muka bayar ko mun ce za a dubo mana wannan kuma tambaya ce za mu ajiye ta ba ta da alaƙa da karatu kwata-kwata wannan tambayar da yi da larabci ne cewa wato wai waye ne ne mai hukuncin wanda ya koye shaida saboda jin tsoro kawai tsoron wani abu kuma saboda kar a je a cutar da shi ko ma a kashe shi gaba daya kuma Allah ya ce wala taktumu shahada Allah ya ce kar ku take ku ku ku ku ku koyi shaida kaga shi wannan ayi yanzu za a dauke shi a matakin wancan matakan mara aminkum munkara shi za a koma masa idan ya ga zai iya talautar da rayuwarsa a wannan wata larura ce amma Allah zai faɗa a kashe shi me yi shi kenan inda zai faɗa a kashe shi saboda ya faɗa saboda ya bi umarnin Allah shahada ya wannan kawai marhala ce da take da alaka da imanin mutum gaskiya shine kawai wannan yace mutane ne suna tafiya su biyar wannan kaje suka ci su bai mana kenan su biyar a mutai dai yaron su yace ya za a masa janaza wai dan mun ce a kasu gida uku biyu biyu ɗaya su biyar ne a ɗaya ya mutu saura hudu kaga sai yake ya haɗa mu yace ai annabi ya ce la salata li hubarin kalmar ko yayi wannan misali ɗaiɗai ai ɗaiɗai ne kuma sun zama zau hudu kenan zau hudu kenan liman na gaba mai bin sa rabin sa ga wani rabin sa ga wani a dan bulu kenan Eh, to kaga ɗaya liman a gaba, tunda a tsawon misali, a saurin zallagawa cikar saurin shi ne mutum biyu daga mutum biyu zuwa sama saboda haka idan mutum biyu suka zo an cika shi ne fiƙihun su mutum biyu an cika sauru ya cika saboda haka so ake yanzu sauru ya daɗu ba saɓanin saurin sallah idan shi ne na gaban da guri shi ake zuwa cika kowa da jirgin yake ma ko amma a saurin sallah tambaya shi ne a saurin sallar gawa wannan falalar da annabi ya faɗa cewa saurin gaba ya fi lada yana saurin sallar gawa ko ban da shi me da ne ka san mutanen mu akwai karambani kawai zai ce yawa sai kawai mutum ya ce ma kawai zai faɗi fatawa kawai yanzu da zan na gaya wani daga cikin ɗaliban ilimi ba na ce masa na tashi yin transfer da zan yi transfer sai ne wrong transfer na tura wani to kawai shi wanda bai neron kiran fadin na ce to baran biya ka kudin ka na biya ki wannan sai yake ce mu malam ai kai ya kamata a yi a san yadda za a yi tracing saboda kaga shi yanzu wancan da ya samu kudin har ga Allah bai in yaci ya ci halal wai sai na ce yanzu Allah gafa ta malam da kan dogara kawai ai ya ba da fatawa wai in yaci wai ba shi da wani sai ya ci halal yawa sai da da mai karo gara sai yake kamar shi yanzu wai da yake transaction da yawa a yana transaction yace ba dan ya daji duwa ba zai gane cewa ban ma tura masa kuɗin ba yake wai shine dalili shine dalilin sa nace wannan daban nace amma idan mutum ya zo yanzu ya ga kuɗi kai kai da ya ga kuɗin ba bai ga account number ɗinka ba ai ana zuwa wanda ya ga wannan suna zuwa banki sai ga wani kuɗi sun gani ana yi su kuma jikire su su mai wada to kaji abin abankanta ma laifi ne to domin kamar wani haƙinji ne da dambara yawa a kafaɗarsa ya rubuta bisamilila ka ga kama wani yanzu sun ajiye waye misali ajiye haka ba ka zo ka ɗauka yin ko da yake wannan ba tawar za a bayar kawai kaga an tsinci kuɗi ba shi inna la yanzu kuma yin yawo ne ne ballan da ka tura da kanka ya dan ne ba bai wannan abu shi zai ba ka fata wacewa kawai kana zo na dai turo ma billahi da jiwa ruwanka kaza kaza Allah ya kawo na'am eh za ka shiga a wannan maganar amma wanda suka suka ce ita sallar gawa ba sallah ba ce addu'a ce shi ma aka zo addu'a ɗan kawun gaba sun fi lada kenan to shi ne ai iskalin je ga wannan maganar ta ita ma akwai ta eh ba ku ba su jira eh na shi za a yi dama ba mu ma yanke ba saboda har yanzu shi ta hadi fuka ha'o ko zai fito gidan yaman ne su ke ta fiƙo a gani shi za ba ma yanke ba kowa yana fito da nasa fiƙo fiƙo cewa kaza amma watakila yi alaran momin nan za su dubo Kaji ɗaya biyu ɗaya aka suka ce ɗaya biyu ɗaya ne ba a yi sau ɗaya gaba ɗaya wasu kuma suka ce guda hudun ne za su je za su nemo mana na akwai a cikin al-musannaf na ibn abi shayba akwai daga cikin magabata wasu suka ce in ka rasa ruwa zaka bi sallah gawa zaka iya taimama bare kuwa eh eh in dai har sai ka kafin a nemo ruwan kuma kana so ka bi kana kwaɗayin wannan kamar magana da alaji yayi ka ɗauko azumi ga ki kaza duk abubuwan ka ci ka saura ɗaya sai ka buga taimama kuma ba ruwan a kusa ita kuma sallar gawa da ɗaukan lokaci idan ka da in dai a lokacin an tayar ma aka karo in baka yawa zaba kafin ka gama alwala an gama mutum ce za ka iya idan dai an fara sallah ba za ka kuma ce ma zai iya eh gaskiya dai ya kamata to sarkin lada da daga kai mun tsaya haka to da mun wuce kaga awa ɗaya da minti sha ɗaya muke na sarkin ladanin zai ke dadin mu baya har da sanar dulmai muka taɓa biyawa ta malam muhammad salga da yi yana magana wai da za a zo ranar uku an yi mutuwa a cika wa mutane gida kama ana biki ran bakwai ma a dawo sannan ranar shekara arba'in da waye duk al'ada ma an zara lawo da hannun sulta ko me ba ɗaya al'ada shi ne ya abin da ake faɗa malam muhammad zarga kadan dan gidan mahaifin mudi zarga yana da wajen risala wasu sun san mun taɓa biya aka yi karamar risala risalar dulmani dan gidan mu malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga jami ne kaje karanta littafin ka ga yadda yawa abu rugu rugu har wanda ya wuka kirkiro abu a kasar Hausa sai da ya faɗi sunansa yace wani Ahmad Muhammad Tilmid Tilmid Ahmad Tilmid shi ya fara kirkiro ne ya rika yada wa mutane duk sai da ya kawo misala ce kan kanwa ya za a yi in al'ada ta ta kuɗi da addini zai an yi haƙuri eh sai ta haƙuri Allah ya dace da mu. Eh, ai shine hakurin ana ta karatu zai ga ana ta warware abubuwa. Amma al'ada ce wallahi ba ta da wani tuji. Kamar an miko mun takardar kuɗi dubu hudu da ɗari biyu da arba'in. Na. Baka gama ba shi. Eh, sosai kuwa shi ne baka ji ba a kan yace da aka samu mutane arba'in a kan gawar da bace girka ba za a ba ce ceton sa wanda ake ta ranar ta mutuwa ta ko ita tana fuskarta shi za ki so ka duk abokan ka su zama mafi yawa wanda ka fi sani a guraren addini ka san insha Allah Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya zai mana muna roƙon ubangiji da sunan da kyawawa da gogon sa muka fuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun kamar yadda muka faɗa ƴaƴan ƴan gidan Alayhi Sarki Soja an mata aiki ranar asabar ɗin nan ta wuce kamar yadda ya faɗa za a yi muna roƙon Allah ya ƙara mata lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan jinya muna da kowa bangiji da sunan da jawawa da tsohon da maɗaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a da alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure na ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la tu'min اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kafin jawa kai mun waya cewa ranar lahadi wai ba tafsiri saboda kamar islamiyyar gurin za su yi maulidi ko da haka sai wata lahadin ta sama a jera a jera